إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم واقطع علينا بمعرفة الأمهات أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله هيا شافي نار ɗari da daidai? to ɗari da talatin daidai? ina za mu tashi hanya ko ba mu kalasa ba? alkisun mu sani ko a salisu sani ko salisu to alkisun mu salisu an yamu a rikisa mustadi ne alkisu musani yanki na biyu daga cikin hijabun naƙali dama ta baka fahimta ka sun ila salakati a kasani ba yawwa sai karan jiya da jiya mun yi alkismul awwal to yau za mu tashi alkismul sani yanki na biyu shine annaqlu ruwa min at-ta'asib daga asibiti ila al-fardi zuwa ga daukar rago mutum da shi asibi ne mamacin nan in ya mutu ya bar shi kaɗai duk shi zai gaje dukiya sai kuma ya zama akwai wasu magada wanda ba asibai ba tare da shi waɗannan magadan suna ta da shi daga asibcin nan ila alfarji zuwa ga ɗaukar rabo wa huwa wannan ismi na biyu muktasun mai keɓanta ne bil'abi da uba wal jaddi da kaka فينقلهما الابن وابنه الابن دا وابنه دا دانسا ينقلهما yana shirar da uba da kaka daga asibiti ila sudisi zuwa daukan sudisi da babu dan nan ko jikan nan sai uban kadai dan ya mutu ya bari eh to wannan uban nasa shine magaji gaba daya ko kuma babu uba sai kaka uban uba shi kaɗai jikan ya bari jikan bai bar ɗansa ko jikansa ba sai kakansa kaɗai ya bari to kakan nan shi ne asibi shi zai gada dukiyar gaba ɗaya to amma samuwar ɗa tare da uba ko samuwar ɗa tare da kaka ko samuwar jika ɗan ɗa tare da uba ko samuwar jika ɗan ɗa tare da kaka to yanqulu ma yana shirar da uba da kakan nan min ta'asib daga asubci ila sudus zuwa daukar sudus wannan ya shaɓanta mutum biyu ne kawai uba da kaka duk wanda ka ji an ce da asibi ne amma yanzu ya tashi ya koma daukar sudus ne to uba ne ko kaka alƙismu salis yanki na uku na ƙarshe daga cikin hijabun naƙali akwai annaƙalu min fardin shuruwa daga rago ila ta asibi zuwa asibiti kishiyar wancan kenan wancan tashi daga asibiti zuwa ga farilla wannan kuma tashi daga farilla ila ta asibi zuwa asibiti wa huwa shi kuma wannan kisimi muktasin ne ke kwanta ne bil banati da 'ya'ya mata wa banatil ibni da 'ya'ya mata na ɗa jikoki kenan wal akhawatil ashiqa da yan uwa mata shaqiqai wal akhawati bil abi da yan uwa mata li abai mata zalla ko mun yawan su kololu wato a ba su sulutani ai ba sa yin asirci fa innal banati do fa innal banati ga illa ga albanati ba zai ce ba za ta ba saboda jam'ul mu'annas salim eh inda guda take sai a ce fa innal binta sai ta dauki fata saboda inna harfu nasbin wa tawkidin to amma jam'ul mu'annas salimi ana musu fata ne da kisra niyabatan anil fatati da annahu jam'ul mu'annas salim to sai ka ce fa innal banati hakika ya'ya matan nan yufaradu lil wahidati minhunna ana yin rabo ga ɗaya daga cikin su idan faradat idan ta kadaitu idan ya kadai uban ya mutu ya bari ana ba ta annisu rabi kamar da muka karanta a baya wal isnataini ya'ya mata guda biyu kuma fasa'idan da abin da ya hawa daga biyu as-sulusani ana ba su biyu bisa uku idan ɗaya ce a ba ta nisfi in sun kai biyu zuwa sama a ƙara musu sudufi a kan nisfin sai ya zama sudusani ka gane ai sudufi ake ƙarawa a kan nisfi in an raba shida idan ɗaya ce aka ba ta uku ba an ba ta rabi ba eh shi ne rabin shida in sun kai biyu zuwa uku sai a ƙara musu ɗaya a kan uku sai a ba su hudu kaga shi ne sudusani duk biyu sau uku ba shi ne shida ba da in ka ba su hudu ka ba su jibbi ne sau biyu a cikin uku ai a cikin shida shi ne sulusani ka ga ɗaya ka ƙara ɗaya ko ai sulusi ne tun da shida aka ƙara aka raba to in ɗaya ce ka ba ta nufi in sun kai zuwa sama ‘ya'ya matan nan da jikoki matan nan za ka ba su sulusani wannan in ba namiji a cikinsu kenan ka ga a nan sun yi gado ne bilfarbi da rabo wa iza kana lahunna akun amma in ya zama suna da ɗan uwa namiji su ƴaƴa matan nan akwai wani ɗa namiji tare da su ka gane ko da li'aji na uba ne har a tsin gadon uba ne ko kuma a'a jikoki ne mata amma sai suka gabara akwai wani jika namiji shi ma ɗan ɗa to lalle rusu na jisi hali ba za su yi gado da wani ɗaukar rabo na in ɗaya ce a ba ta nufi in biyu ne a ba su sulusani ba wa ya rusu na bitta a fiye sai su komo su yi gado da asiri dalilin samuwar ɗa namijin nan ko kuma jika namijin nan yanzu ba zancen a ba su rabi in ɗaya ce ko a ba su sulusani in biyu ne zuwa sama sai su dawo gaba ɗaya dukiyar su ɗauko su raba shi lizzakari musul hazzin ulkayin wa kaza hukumu banatil ibni to haka nan hukuncin ƴaƴa mata na ɗa jikoki kenan ya zasta haƙaina wirasata idan sun cancanci gada haka ta ifta haka ya cancanta ba lillazi nasu shikka alaihim al'aula yani yawwa ifta haka ya cancanta ustu shikka an cancanta to idan wato cancanta shine in babu ƴaƴa maza babu ɗa namiji ko ɗaya babu ‘ya'ya mata da suka kai biyu zuwa sama amma in ya ɗaya ce ai mun sani za ta ba su tudusi in ta ɗauki lissafi to a tudusin ma idan ba namiji ne ake ba su tudusi in suna da namiji jikokin idan ya ta ɗauki lissafinta ko kuma ‘ya'ya matan suka ɗauki su misali su za su ɗauko wannan sulusin da ya rage tunda akwai namiji a cikinsu su yi asibiti duk da kan suna zo ɗin sayi. Eh, ɗiyan ɗafa. Idan su haƙa na lura saka in sun cancanci gada, ka san su yusabna lil mayyiti bi zakar. Saboda ubansu ne ake dangata sai in ba uban nasu. Babu ‘yan uwa mata da suka kai zuwa sama. sannan ake ba ‘ya'ya mata a jikoki mata ‘ya'yan gado. Kuma har sun cancanci gadon, idan ba namiji a cikinsu to za su ɗauki farilla ne rabo za a ba a sihamu. In ɗaya ce a ba ta nufi in biyu ne zuwa sama su lusani, amma in sun samu ɗa namiji a cikinsu su jikokin, to shi kenan sun cancanci gado za su yi asibiti. Sannan wal akawatul ashiƙa'i da ‘yan uwa mata shaƙiƙai. idan babu ‘ya'ya maza da mata, babu jikoki 'ya'yan ɗa maza da mata sai ɗan uwa shaki kai zalla to su ma haka hukunci yake a gare su in babu namiji a cikin su shakikai mata in da yake a bata nufi in su dina zuwa sama a basu sulusani in ku akwai namiji to ba za su ɗauki rabo ba za su yi asirci sai su yi lizza kare musu lahazin unsayi haka nan wal akawati lil aji da yan uwa mata li abai ma adamin ashiqai tare da rashin yan uwa mata shakikai idan babu yan uwa mata ke kikai to yan uwa mata da akwai su ne magada su ma haka in ɗaya ce mace a bata nufi in su biyu ne zuwa sama duk mata a ba su sulukani idan akwai namiji a cikin su sai asibiti lizza kai mutu za su ɗin saye waɗannan su ne suke tashi daga rabo zuwa ga asibiti alhamdulillah amen risala tashi ɗari nawa da nawa risala ta fi 428 samun rutani gajeren bugu ina za a tashi to mun gama rantsuwa sauran ba wa man nazara an yi Allah duk wanda ya yi ba kakan zai yi wa Allah ɗa'a bi ma'ana abin da da ba wajibi ba ne a kansa aiki ne na mustahaji amma sai alkawari da ubangijinsa zai aikata wannan aiki shi ake sai masa allazu yufu na billazin wa ya kafu da yau man kana sharuhu mustaqiran shi ne allazur ko alluzur jam'i ke idan mutum ya ce ya wajabta wa kansa aikata sallar nafila raka'a kaza ko bai dabaibaye shi da rantsuwa ba ko bai dabaibaye shi da faruwar wani abu ba to fali ji uhu lalle ne ya bi Allah to haka nan kuma in ya dabaibaye shi ba kantan nasa da faruwar wani abu kamar yana neman aure ne wa Allah alkawari Allah in dai ka bani wannan yarinyar aka aura min ita nayi alkawari zan ma azumi kaza ko zan yi sallah raka'a kaza ko zan yi kauce raƙumi na yi sadaka da nama ko zan je na yi aikin haji ko zan yi umra in dai abin da ya ambata da'a ne ga ubangiji to lalle falin ihu ya yi wa Allah wannan da'ar da ya masa alkawari wannan da zana an yi asi Allah wanda ya kwaye bakantan zai saba wa Allah yace in dai matan da ta aihu sai na so kiratin jiya an yi fati kaga shan giya haramun ko ko in dai abu kaza ya faru na alƙawari sai na kashe wani to fala ya asi kare saba wa Allah kare aikata wannan sabon da'a ne ake cikawa banda sabo kuma wala shi alai ba komai a gare shi ba kafara in dai bai rantsuwa ba ba kafara babu wani laifi na zunubi bal zai samu ladama domin wa man hamma bi sayyi'ati falam ya amalha falahu ajrun wahid ko yana da lada ɗaya duk wanda ya himmatu da aikin sako amma sai tuna girman Allah ya fasa Allah zai ba shi lada wa man nazara sadaqata mali ghairihi wanda ya bakatan sadaka da dukiyar waninsa eh abinda ba nasa ba kaga sadaka dai ka'a ne ai to amma matsalar mali ghairihi dukiyar ta waninsa ce wallahi in dai matata ta haifi ɗa namiji sai na yanka ragon babana na yi sadaka rago ai ba naka ba kayan babanka ba naka ba au ita ke abdi gairi ko zai yanta bawon waninsa lam yalzam shay'un ba abin da ya waje ba gare shi ba abin da ya zama lazim dole a kansa ko da wannan abin ya faru saboda abin da ya danganta wa sadakar ba nasa bane wannan ya zama dole tunda an taɓa malukan ne a jika haka wani Allah gaya wani da yake ya rasu Allah baba na ya matsa mu da tsofin nan ne ba su son kuɗi kullum da cewa dan a kawo kuɗi ya gaji ya kai ƙara wajen manzo Allah ya ce rasu Allah baba na ya dame ni shi kuɗi dai kuɗi ya tsufa me zai da kuɗi manzo Allah ce mansa an taɓa maluka ne a jika da kai da kuɗin naka duk na babanka ne a kai ma ya mallake ka wala sana abun aljihunka wa man qala wa dace in fa'altu kaza in dai har na aikata kaza irin misalin da muka yi dazu in dai na unguwanci fa alayya nazuru kaza wa kaza to na wajabta wa kai na yi bakantan abu kaza da kaza da shay'in ga wani abu ya kurhu da ya ambace shi min fi'il birri na aikin da'a min salati shine yin sallah sai na yi sallah raka'a kaza au sauni ko sai na yi azumi kaza au hajjin ko sai na yi aikin haji au umratin ko sai na yi umra au sadaqati shay'in ko sadaqa da wani abu sammahu da ya ambaci abun ka gane ai kamar yanka ragon ko soke raƙumi ko sai na dafa abinci na ciyar da miskinai ko sai na sadaka da tufafi ga shi nan dai wani abu da ya ambata na aikin alheri to fa zalika yalzamuhu wannan ba kancan yana lazamtarsa in hamisa in har ya aikata wannan abu bi ma'ana in wannan abin da ya ambata ya faru ba ya ce in fa'altu kaza ba sai na yi kaza to in har ya aikata kazan to wannan abun ya lazamce shi in halitta in dai ya aikata wannan abu kama ya lazamu kamar yadda ba kance na lazamtarsa lau na zarahu da zai yi ba kancensa mujarradan abun tsiraitawa min gaire minin ba tare da rantsuwa ba ko da ce wallahi in abu kaza ya faru sai na yi sallah ko azumi kaza ba babu rantsuwa mujarradan abin tsinaitawa min gere yamini shikenan idan ma rantsuwa mahallinta daban ka karfafa bakantan ka ne saboda haka dole ne ko ba rantsuwa sai ka cika wannan alkawari wa idan yusammi li nadrihi makharajan min al a'mali amma idan bai ambaci wani mafita ba ga bakantan nasa min al a'mali na ayyukan da'a fa alaihi kafaru ta yaminu to in ya karya zai yi kafara rantsuwa ka gane ai kawai ya ambaci bakanta ne ya ce in dai abu kaza ya faru to na tsola wa kaina bakace ka gane ai ba irin wancan da shay'in sammahu ba kawai bai ambaci aikin ibadar ba ya kuma ambaci bakantar wannan fa ko babu rantsuwa to yanzu idan wannan abin da ya dabaibaye ya faru to zai yi kafara rantsuwa ne ai su ma duk ayyukan da'a ne kafara rantsuwa ne ne azumi ne ba azumi ba da'a ba ne ciyarwa ciyarwa ba da'a ba ce tufatarwa ita ma da'a ce ko me ya kai yan baiwa mumina shi ma ai da'a ne to in bai ambaci makarajan ba mafita bai ce sallah raka'a biyu ba ko da ce sadakar naira ashirin ba ya yi shuru to ka fara lantsuwa zai ko da fa babu lantsuwar rashin ambatar ibadar da zai yi wa wannan bakancan shi ya jawo ya aikata ɗaya daga cikin kafarar rantsuwa guda hudu wa man nazara ma'asiyatan wanda ya bakancan saɓon Allah irin wanda muka ambata ta zuwa manazara an yi asiyar Allah la ya asiri to wanda ya ba kancan ma'asiya aikin sabo min qatl nafsi shine kisan rai au shurbi kamri ko shan giya au shiri ko makaman ko yin zina au ma laysa bidatin wala ma'asiya ko yayi ba kancan abin da ba da'a bane ba sabo bane abu ne kawai ja'i ka gane ai kamar yace in dai abu kaza ya faru sai na zuba ruwa a ƙasa na sha ko ko in buhari ya ci zaɓe daga lagos sai na je abuja da ƙafa kaga wannan ba ba su ba kuma ɗa'a ba ne tafiya zuwa abuja kaɗai ba ibada ba ne ba saƙo ba ne to irin wannan falashe alai ba komai a gani tun da bai ce eh eh wani astaghfirullah matsalar da yayi alfe bai ambaci aiki ba to shi ne aka ce fa alai kafara ce ne ya dora kansa ba ka ce kawai ya shiru wannan zai kafa wannan kuma ya ambaci abu shi abin ma'asiya ne ko kuma laifa bidatin wala ma'asiya to fala sai a yi amma wani astaghfirullah ya nemi gafarar Allah saboda ana jin akwai ƙanshin sabo a ciki ka gane ai ƙanshin sabon shi ne izgilanci ya so ya izgilanci da abin da ya shafi ibadar Allah saboda ba kance an san shi kadai ana yin sani ta bangaren ibada shi kuma ya kawo ko sabo sako tukunan ma'asiya ko kuma abin da ba da'a ba ba ma'asiya ba to ana neman ya tuba ya yi istighfari wa in halafa billahi idan yayi rantsuwa da Allah la yaf'alanna ma'asiyatan wallahi sai ya aikata sako kamar shan giya ko shikar kai din nan ba maganar ba kacce ake ba a farko ba mun fara da rantsuwa ba to cikon bayanin rantsuwa ne malam bai kawo shi ba sai a nan bayan ya kawo ba kanci wa in halafa billahi idan rantsa da Allah la yaf'alan na ma'asiya sai aikata sabo falu kafir an yamini to yayi kafara rantsuwar ta wala yaf'al zalika kar ya aikata wannan sabon shine mafi sauki abinda aka fito kar yayi sabon ka gane amma ya yi kafara lantsuwa tun da ita lantsuwa ba ruwanta da aikin sako ka lantsewa ko aikin da'a ka lantsewa inda ka karya ta ka yi kafara to abin da aka fito ya karya lantsuwar ya yi kafara fa in ta jarra'a idan ya yi ƙarfin hali ya yi izikira'i ga Allah yi adi tattaruna am alallahi taj'aruna in ji manzo Allah wa fa'alahu ya aikata wannan saƙon yake shi ba zai kafara ba ya je ya sha giyarsa inda ya rantsa sai ya sha fa huwa asibu wannan ya aikata zunubi wala kafara ta alaihi amma ba kafara akan sa yamini ga rantsuwar tasa tunda ya aikata abin da ya rantsa sai dai ya je ta tuba kuma na saƙon Allah da ya aikata to alhamdulillah sai ne hashiyatul adawi abin kiran kawo shafi na launin hashiya shafi na ɗari da hamsin da ina za mu tashi zara kace ne? a'a wa ma'u sama'i ma'u mudafun ne a sama'i mudafun ilai wa ma'u sama'i kaga ruwan sama al-muradu abinda ake nufi bihi da shi al-madawi shi da ruwan saman dai ma'u sama'i gwari gwari al-madawi shine asalin sa shi da asalin sunan kowanne kuma larabci yana amfani da shi ma'u sama'i ruwan sama almadaru asalin sunan ruwan da ya zubo daga sama wannan gane ko wannabi wannabi da raba raba ruwan raba asalin sa shi ma ai daga sama ne wasalji da kankara da ta narke ta zama ruwa kankara da ta zubo a sama ko kuma kasashen gabar da nisa da kogi yake daskalewa wal me wal baradi eh wal barad al bardu sanyi albar albaradu shi ma nau'i ne na raba wala da makamacin irin wannan zaba da ya narke bi nafsi da kansa ya zama ruwa ya taru aubi ilajin ko da magani can in suna son kankalar ta narke suna zuba wani kemikal su bada mata nan da nan sai ka zama ruwa a can inda ake musu kankala mai yawa din wa ma'uyun da ruwan marmarori janna na al'aynu ya zama al'uyun ruwan da yake bubbugowa daga sama wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi al'abaru jami'a na albi'iru wa ma'ul bahari da ruwan teku al'azbu mai daɗin wal mali da mai zalɗin shi tekun haza azbun furatun sa'igun sharabu haza milhun ujajun to da azbun furatun din da milhun ujajun din tsayibun duk mai tsarki ne oh a cikin a cikin a cikin sharhi kenan wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi hatta ma'i zamzama hatta ma'i zamzama har ruwan zamzam shi ma na rijiya ne wa ma'ul bahari da ruwan teku al'azbi wal mali mai daɗin da mai zartsin ɗayyibun duk mai daɗi ne fi zati a cikin zatinsa da kulli ma yi sa'amaru fi ga dukkan abin da ake amfani da shi ɗahirin kuma mai ƙarfi ne fi nafsi a cikin kansa can ya ce ɗayyibun fi zati ka gane ai in dai ba wani abu ne ya shiga cikinsa ba za ka iya cansa ko mun zartsinsa ba cuta ba ne shi ruwan teku haka nan ruwan sama haka nan ruwan marmaroli da ruwan rijiya ruwan zauna ai za ka ji kamar yana zargi ai ba za ka ji ɗanɗaninsa ciwa kamar sauran ruwaye ba to amma ɗayi gurfi za ki bal ai ya fi kowane ruwa ma amfani a jiki ya kulle ma yi sa da fi ɗahirin fi nafsi kuma ma dama gairu mukhalidin bi najisin matukar bai zamanto ya cuɗanya da najasa ba yana nan yadda Allah ya halice shi shi ma'u samai da ma'ul makari ma'ul nadi ma'ul salji ma'ul baradi da ma'ul uyuni ma'ul abari hatta ma'i zamzama ma'ul bahari dukkan su suna da tsarki shi nafi in ya taba ka ba da jasa bane sannan mudahirun mai tsarkakewa ne da gairihi ga waninsa haka sai ɗahir mai tsarki rubba ɗahirin gairu mudahiri ko da yawa akwai mai tsarki amma baya tsarkakewa in ka ko ruwan koko ko ruwan tsari ko ruwan ɗan wake ko ruwan nono yana da tsarki an yi saba kan ba na jasa ba ne saboda abin da ya tuɗan ya fi ba na jasa ba ne amma ba zai tsarkake ka ba ba zai ma alwala ko wankan janaba ko wanke tufa mai najasa ba ɗahirun ne kawai to amma bayan ɗahirun ya zama mutahirun su waɗancan ruwaye da muka ambata mai tsarkakewa ne da gairihi ga waninsa wani nasa kai ne wani nasa ko tufafinka da ya najasa shi ne gairihi ko gudun yin sallarka da ya najasa shi ne gairihi shi kansa yana da tsarki kuma yana iya tsarkake ka yace kan najasati kamar na jasoshi shi ne tana cewa ya yi muɗa shiru lin na jasati sai shi kuma ya raba tsakanin li da na jasati yadda maka li gairihi ya ce kan na jasati kamar na jasati yana tsarkakewa wa ma fi ma'ana ha da abin da yake cikin ma'anar najasa ne abin da yake cikin ma'anar najasa min al'ada shi ne hadasi ko najasa ba ta taba ka ban kai tusa ai za ta fashi alwala ko to ya yi kama da najasa tun da tsarkake jikinka kake yi wancan tsarkin yanzu ya warware na alwalar taka ma dama bakiyar matukar wannan ya dawwama bakiyar mai wanzuwa ala asali shirkati a bisa asalin halittarsa lam yughayyiru shay'un ba wani abin da ya jirkita shi mimma ya fakko anu ga abin da yake gwatsewa gare shi galiban marin jayi wa inna ma nafsu ala hadhihi al-ashiya ka sani malam mai risala ya maka bayani akan waɗannan abubuwa ka gane ai wa in kana dakilatan wa in kana dakilatan ko da yake wannan matsala ne shiga ta fi ma ta kaddama su abin da ya gabata ya kawo maka wannan ne li yunabbiha domin yayi fadakarwa alama fi ba'd ya abu abin da yake cikin shakin waɗannan mas'aloli min al-khilafi na sabanin malamai فقد نقل عن بعضهم فقد نقل عن نقلته عن شروع hukunci an ba abin daga tashin malamai annahu qala ya ce la yajuzu wudu'u wayin alwala baya halatta jima'il abari da ruwan rijiyoyi wal uyuni da idaniyar ruwa akwai da ya faɗi wannan amma maganarsa mai rauni ce shi yasa malam ya jaro maka su gaba ɗaya yace duk tayyibun tahirun mudahirun lin najasati wa ibn sha'bana har wato daga ibn sha'ban wal imami ahmad da imamu ahmad bin hanbal su ma sun faɗi irin wancan kuɗi da ruwa ya kai ni cikin ɗaya ruwayoyi guda biyu anhu daga Ahmadu ibn Hanbal an rawaiti karahatul wudu'i shi da ce haramun bane amma ce makaruhi ne ayi alwala bi ma'i zamzama da ruwan zamzam sai daga cikin wayoyin Ahmad ibn Hanbal ya karhanta yin alwala da ruwan zamzam amma yana da gaskiya kuma ba dan wai ruwan yana da wata illa ba saboda ana matukar bukatarsa ne wajen sha da neman albarkarsa an ka sai da shi za a dinga yin alwala kaga za a samu cunkoso masu neman sha ba za su same shi da daɗi ba tunda masu alwala su sai da shi za su masu wankan da na ba suka sai da shi za su to kai mai sha sai samu sai ma wuya to sai karanta wannan domin ka je ka nemi wani daban tun da matsayin alwala duk ɗaya ne da kowane irin ruwa da mai zarfi da mai daɗi yanzu muka faɗa ko duk ɗaya ne ba wani fifiko alwala don ta yi da ruwan zamzam to sai karhanta yin alwala da ruwan zamzam ba don illa da take cikinsa ba wa dalilu ma ƙala shek dalilin abin da mai risala a shek abu muhammad ibn abi zaid al-qirawani ya faɗa hujjata na dukkan waɗancan abubuwan suna da tsarki kuma ana alwala da su قوله تعالى فضل الله تعالى يتي فلم تجدوا ماء فغاني اي idan ba ku samu ruwa ba ruwa kawai Allah ne bai ayyana nau'in ruwan ba fa tayamma mu sai ku yi tayammama suratul maida aya ta shida wa hadha shi kuwa wannan mutumin da ya samu ruwan rijiya ko ya samu ruwan laba ko kankalar da ta narke ko ruwan sama ko ruwan kogi wajada alma ai ya samu ruwa ko ko kuma wa haza wajidul lil ma'i ai wannan ne samun ruwa ne waɗansu abubuwan da aka ambata in ka same su ai ka samu ruwa inda Allah bai ayyana nau'in ruwan ba kawai falamta gudu ma'an yake wa qawluhu fadin da kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake huwa tsuhuru ma'uhu an tambaye shi game da ruwan teku aka ce ya rasu da mu muna yawan tafiye-tafiye a jiragen ruwa cikin teku kuma shi ruwan teku zanki ne da shi baya shawuwa ruwan da muke ɗauka guziri in muka ce shi za mu sha kuma mu yi alwala da shi to ruwan shan mu zai ƙare a cikin teku kuma ba za mu iya shan ruwan teku ba shin ma yi alwala da ruwan tekun in sallah ta zo ruwanmu da muka yi guziri mu rike shi domin sha manzala ce ha huwa dahuru ma hu ai shi tekun ruwansa mai tsarkakewa ne ka gane da ce huwa dahiru ba sai ka kalma shamila da take hada sunan tsarki da tsarkakewa a dahuru ma'uhu ma'uhu ruwansa a dahuru yana tsarkakewa alhillu mai tattu kuma mushen ma halal ne a shi ya kala musu da hukuncin da ba su tambaye shi ba ma shi to kurwansa yana tsarkakewa kuma mushensa halal ne kaga anan mazalla ya shigo da ruwan teku mai galbi a matsayin ruwan da yake tsarkakewa a iya yin alwala da wankan da nama da shi ke alhamdulillah wannan ma zakar alma al mutagayyir bi shay'in khalaqahu arada an yubayyana annahu hukumahu hukuma hukumu mugayyirihi alhamdulillah نعم الوجوب أمام الجبل ايوه هو ده بالظبط اصل هو ده لا لا لا لا لا روبا تو تو هنقول Aya mutu fi goma wannan. A wancan albarkacin yawa ne. Wannan da muka je kan da muka gani mai gida wannan. Eh, ko wannan da muka kula kwanan nan. Mun je zai sai mai sai mana. Wata karamar goma ce da gida ta. Eh. Mu da dari biyar ya sai mana guda shida. Ya kamata ya ba dan ya ba wasu. Ya wannan kun tara da dawa za ka yi galan din. Ina ina ya za mu tashi askari. ɗari uku da saba'in ba? Fasulun rabewa kenan insha Allah kullu ma fil badani minhu isnani dukkan wata gaba da take jikin dan adam wanda isnani akwai guda biyu minhu na irin wannan gabar to fa fihi ma a cikin gabobin guda biyu idan aka raba mutum da su a diyatu za a ja shi cikakkiyar diya kamar an kashe ba sai ya tsaya yana gaya maka hannaye da idanuwa da ƙafafuwa da kunnuwa wannan duk wata lokaci dama ba ka san annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni ko to duk wani abu a jikin ɗan adam da yake irinsa guda biyu idan aka cire wa mutum su gaba ɗaya to addiyatu diya ta tabbata fihi ma a cikin waɗannan gaɓoɓin guda biyu illa alhaji bai to kaji sai dai magibtai guda biyu hajibul ainihin wannan wannan gashin da yake nufin ido in dai kwaye ido a fatar fatar wannan fatar da take nufin ido in aka cire wa mutum ita duka biyu to wannan hukuma sai za ta yi jike hadi in dai kwayan idon lafiya to wannan ba za a ɗauke ta daidai da ido ba wa a hadabal ainihi da kuma gidan idanuwa guda biyu a hadabu gira wannan ba shine gila ba wannan shine hajib wanda yake rufe ido shine hijabi yake tsare ido daga kula da kuma rintsawa wannan shine ahadabu jami su ahadab wannan su ne hajib wasadiyai rajul ko wasadiya ne ko sadiyai la kamalar raju yar gudanar sai ko iyayen arashi ko ita kadai to wasadiyar rajuli da hantsar namiji eh shikenan da hantsar namiji ka gane ya ya isa na eh hantsar namiji namiji ai baya kwalliya da nono baya ado da nono kuma baya shayarwa dan ka cire masa hantsa guda biyu daga ya sa rigarsa wa zai kai da wata illa eh to wannan ba za ka biya shi biya ba ai shi ba guda biyu ne a jikinsa wannan ba za a ce daidai da biya cikakkiya ba sai dai a biya biyan raunin da aka yi masa wa aliya kai da duwaiwansa guda biyu shi namiji duk ka yanke masa tuwon duwawu to da ba baya azo da duwawu amma inda mace ne ka lakasa ta ba za ta yi daraja ba to sai ka ja ta cikakkiyar biya ita ma hantsarta guda biyun ka cire sai ka iya biya ba ana yankasa ba ma'aifaci likitoci zuwa zo tiyata naman cinya ko na duwawu in ana buƙatar yin ciko ba ana yi ba zafta yawwa to kaga na namiji shi dan ka cire masa baka rage masa ado ba fafiha a cikin waɗannan gaɓoɓi guda hudu alhaji baini wa ahdabal aidana wa sadiyar rajul wa aliyataihi hukumatu sai abin da hukuma ta ce ijtihadin alƙali bayan launi ya warke shi zai duba sai a biya shi naira kaza kawai shi kenan ka sha'ar za kamar gashin kan namiji shi ma baya ado da gashi mu ba askewa ma muke ba in ya dame mu sai kai masa abin da gashin sai ya daina fitowa to sai abin da hukuma ta ce amma in mace ce ka raba ta da gashi to ka ce ka sai ka biya ta amma shi ma ba cikakke biya ba sai abin da nan ka ga ai ya ce kawai ka share ra'asi ko na mace ne ko na namiji ne to sai abin da hukuma ta yanki wallihiyati da gemu gashin gemu eh wanzami ne yana masa gyaran aski yana masa gyaran fuska ya ji daɗin aska yana gyangyali kawai ya aske marje mu domin kai ka ƙara hukuma za ta ɗora ma tara sai ka biya shi tun ba umma kula ka ne ya tsaye da ke ba an ta akwai wanda aka wanda wai kasa koma gida yi eh lan kasuwa ya zo kasuwar kauye ba kula ka ne ana bar gyaran fuska yana ganye aka aka gemu dai dai farka an gama yanzu ba ya ci kuma wanzam sai da aka je wajen sarkin aska sarkin aska ne ya karɓi wannan bafulatanin ya ajiye shi a gida wancan wanzamu kullum shi da kama masa abinci sai da aka yi wata ɗaya da mu je mu sai tsiro sannan ya koma gida saboda shi ba zai gida zuwa jin mu nan gaba ba ya ƙara a cikin to irin wannan duka samariwa sun mai da shi ado ba wa kadiyar asabi da yankewan 'yan yatsu shi ma ba cikakkiyar biya ake biya ba kaski isalul uru kamar tuntukewar gaba min asali daga asalinsa shi ma duka wani sai abin da hukuma ta duba ta yanki wafi kulle usbayin cikin dukkan ɗan yatsa ɗaya a sharatu a ba'ira raƙuma goma ne a ba'ir jami'in alba'iru ɗan yatsa fa wannan mai gaba uku tun daga nan aka cire haka nan ibahami mai gaba biyu haka cire shi daga nan raƙumi goma ne to in ka da yatsu goma raƙumi goma goma nawa ɗari ka ga cikakke biya don zuba zuba da kalaba shi da yan yatsu kamar kayan kebar hannu amfani ne zai zama yawwa duk ɗan yatsa ɗaya raƙumi goma ne wajen kulle almula cikin dukkan gabar ɗan yatsa ne shi ne almula nan ya cire masa salasatun wa sulusi zai ba shi laƙumi uku da sulusi laƙumi nan uku da sulusi nan uku da sulusi ba shida da sulusani ba nan uku da sulusi kaga goma ne to idan nan ya cire masa zai ba shi laƙumi shida da sulusai ne laƙumi in nan ya cire kuma laƙumi goma wa manfa'atuhu ko haka ne amfanin wannan ɗan yatsa yana nufin ‘yan yatsu ka aini kamar ainihin amfanin hannun ne gaba ɗaya abin da muka faɗa ɗazu amfanin da yatsu goma suke yi daidai yake da amfanin da nan zai ma gaba in babu nan kuma wanda ba yi da nan da wanda ba yi da nan duk ɗaya ne in dai wajen amfani ne dai ƙarin tsawon hannu kawai kawai shi da bambanci amma manfa'a dai duk kusan ka ainihi kamar ainihin wafil akali cikin hankali ya yi wa mutum raunin da ya raba shi da hankalinsa ya taɓa mar ƙwaƙwalwa addiyatu zai biya shi biya kakkiya kamar ya kashe shi ka sulbi kamar kwankwason da ya karya shikenan ka san shi baya tsoruwa kuma ba zai ƙara aihuwa ba tunda an kare kwankwaso saboda haka kamar ya kashe shi zai biya su duniya cikakkiya wa fi ta'azzuri ba'dul qiyami a cikin shashin a cikin ta'azzara shashin tsayuwa ya masa rauni jijiyarsa ko ta janye ko ta kage baya iya miƙewa ko ko ya doke shi a baya sai sai dai din ai da ka mutum mare zama ma za ta yi ya masa rauni a kwankwason bai karye ba amma ba zai miƙewa ba yawwa ba zai miƙewa cak ba ko yana tafiya yana jan ƙafa ba zai iya tsayuwa gaba ɗaya cikakkiya kamar da yadda yake ba awil mashi ko kuma a'a tafiya ce zai iya miƙewa tsaye amma tafiyar sai dai yana ingisawa ko yana jan ƙafa to bi hisabi wannan duka da irin lissafin wannan gwagwadon launin alƙali zai duba yanke hukunci na tara ka ta'azzuri ba'dul kalami kamar ta'azzurin shashin zance bai kulumta shi gaba ɗaya ya kasa yin magana ba ya masa launi a baki ko a harshe sai ga man yana zancen baya iya fitar da magana gaba ɗaya ko wani harafin baya iya furta shi daidai bayan da kuma ba haka yi ba ko kuma yin launi a makogoro muryar ta shaƙe yana magana ƙasa ƙasa ba a jinta sosai wannan shi ma zai sai abin da alƙali ya shi wa fil ardi a cikin hanci mai misali ya ce maka yuqda umawinuhu da aka yanke karan hancin addiyatu zai ba shi cikakkiyar diya kamar ya kashe shi wa fi zakari cikin azzakari da ya yanke masa addiyatu zai biya shi diya an ce azzakari gaba ɗayansa tsawonsa gaba ɗaya yace kana ta faɗi kamar kuma ta fa ita ma iya kan kaciyar ya yanke shi ma zai ba shi cikakkiyar diya duk ɗaya ne eh to duk amfanin ɗaya ne wal ulfa yani ƴaƴan marena guda biyu da ya raba shi da su shi ma duka zai ba da yake kalhashafatu wal unsa yani suna tare da wasu zakari addiya kenan kalhashafatu wal unsa yani da ba ta maka da abin da yake guda biyu a cikin dan adam aka raba shi da su ai diya ne su ma marena guda biyu ne in ya yanke masa su zai ba da cikakkiyar diya wa fi baki su sauran launukan da ba a ambata ba kowanne iri ne hukumatu wannan sai abin da hukuma ta ce duk wanda bai gaya ma ba kawai hukumatu yawa ka kai kara hukuma ta duba alkali ya yi ijtihadi na abin da za a baka ka zakarin kisi kamar ya tuno wani abu kamar azzakarin dandakakke dama an dandake shi sai kuma aka yanke masa azzakar to wannan ba za a ce a biya shi cikakke biya ba dama azzakarin baya aiki kuma aka zo aka kala sai yanke to wannan shi ma hukuma wa fi shafarataini to ya fa ci gaba a cikin labba guda biyu lebe na sama da na ƙasa kuma ba guda biyu bane addiyatu zai ba cikakkiyar diya dan ya muna nashi ne yanke masa lebe na sama da na ƙasa idan ɗaya ne zai ba su labin jiya wafi aliya ta yi ha cikin ɗuwaiwanta guda biyu kaji da zai sai wafi aliya ta yi unsa ba tun da ta maka ha yau kalon da wa'aki can ba ya ce maka wata dai rajuli wa aliya ta yi ba aliya ta yi yadda nan kuma aliya ta yi ha to ƙila aka ce ajiyatu saboda ita mace tana ado da tsuwawo za a ba ta cikakkiyar jiya tun da an muna nata wakila wasu ka ce a'a hukumatu tunda kamar da kuka ce yana iya tsirowa ko ba kamar sauran gaɓoɓi da ba sa tsira ba to aka ce hukuma tun da dai zai tsiro sai hukuma ta ba da ijtihadi wa fi sinin cikin da haƙori ɗaya kamsatu a ba'ira raƙumi biyar ne duk haƙori ɗaya na bakin mutum da ka sule mar sakaɗar ta faɗi ne da ya doke shi a wiswar dad ko ta yi baki ne ka gane da ya masa launin haƙorin ya faɗi ne ko kuma a haƙorin yana na amma ya yi baki a haƙorin fari ne idan aka yi mutum launi a jikin su jini ya shiga zai yi baki to in yi baki ma kamar ka cire masa ne za ka ba shi laƙunin biyar wa in sakadat in kuma haƙorin ya faɗi ba da iswi dadiya bayan bakinsa da ta yi to fadiyatu saniya za ka biya shi diya ta launi ɗaya kai masa sai ya yi baki ai ya ta azaba shi wanda yake ji gara faɗuwar haƙoƙi yawwa shi wanda zai masa wannan ya fi faɗuwar haƙoƙi to za ka biya shi diya to daga baya kuma an samu wadanni ko shekaru kuma sai ya faɗi to za ka sake biyan da kuni biyar ka ga goma kenan alhamdulillah to shi ma zai fi haka ai saboda azaba sai ne ne ne a karabul misali taji na nawa ina za mu taji na'am wani to an karanta a ujiya wani wa kuriya an karanta ta'awizu yin a'uziya a cikin sallah wa basmalatun da bismillah amma bi faridin a cikin farilla a wannan mashhurin malikiya kenan wa du'a'un an karanta addu'a qabla al-qira'a kafin a fara karatu bayan an yi kabarar harama du'a'ul istibta a malikiya makaruhi ne wa asna'aha da tsakiyar karatun tsakiyar fatiha wanda ga shawa ce wa du'a'u asna'il fatiha fi asna'il fatiha wa fi ruku'i da yin addu'a a cikin ruku'u makaruhi ne kuma maza Allah cewa ai fa amma ruku'a fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba shi ruku'u ku girmama ubangiji a cikin tasbihi kawai ake nema ina fata an gane to amma ita sujjada ita ake neman addu'a a cikin ta sai ne wa qabla tashahhudi da yin addu'a kafin ka yi tahiya daga zaman ka zaman da ya kafin ka yi tahiya sai ka fara addu'a makaruni ne gaggawar da kake bari mana in ka gama tahiyar taka kayi salatin ka na ibrahimiyya kayi addu'a taka kafin ka yi sallama wa ba'ada gairil ashiri da kuma bayan watan tahiya ta ƙarshe shine tahiyar farko wanda ba ta ƙarshe ba ka yi addu'a a bayanta makaruhi ne, sai min da yin addu'a bayan sallamar liman makaruhi ne, abinda ake nufi kai mamu ne, liman ya ce assalamu alaikum kuma ka ci gaba da addu'a kake sallamewa, ba wai addu'a bayan kun sallame kai da liman ba. Yawa da yawa suna fahimtar wannan karatun addu'a. Mamu yake magana. ya ci gaba da addu'a cikin sallah bayan limaminsa ya sallame ya ƙin sallama ya ce shi sai ya ƙarasa addu'a sannan ya yi sallama wani jihar jihi da bayyanawa da addu'ar ka ji ba in a wajen sallah ne wani hana ka bayyana addu'ar ka da bayyanawa jihi da addu'ar cikin sallah makaruhi ne wa bi tashahudi da bayyanawa tahiya shi ma makaruhi ne dukkan su kaga wannan yana gaya maka a cikin sallah والسجود على ملبوسه da yin sujjada a kan abin ɗaurawansa tufafi da yake jikinsa ko mayafi yana jikinsa ya zo sujjada kuma ya shimfiɗa ya ɗora goshinsa a kai saboda shi ɗan gaye ne ba san goshinsa ya taba ƙasa wannan makaruhi ne wa ala kauri imamati da sujjada akan naɗin rawaninsa in ka naɗe rawani a goshin ka zo sallah ka ɗan matsar da shi goshin ka ya bayyana au ala sojin ko kuma akan tufa ba bayan malbus da yake jikinka tufafi ne da ake ɗaulawa kuma ka shimfiɗa shi a kai kuma kai sallah ka ɗaura goshi a kai makaruhi au bisaɗin ko kuma shimfiɗa ta bacci ko shimfiɗar hira wannan fa ana magana in mai tsarki ce ake magana karhanci in mai najasa kwam dama haramun ne au hasirin hasirin na'imi ko hasirin na'imi hasiri abin nan kasara ɗaya ne ko tanwini ne to hasirin taburma na'imin mai laushi na'imin an baki ne ba amma da hamza ne aka ce kuma wannan yayi kisra ɗaya hasirin na'imin taburmar mai bacci mudafun wa mudafun ilai amma mun san annaimu ai hamza ne ba an baki ba wannan na'imin na ni'ima ne mai ni'imtuwa mai laushi ka gane ai taburma da aka saka ta da wani abu yaji ko wani abu mai laushi shi ne aka karanta amma taburmar leda mai kaushi ko taburmar kaba wannan kaga babu karhanci wal qira'atu bi ruku'in da yin karatun qur'ani a cikin ruku'u baya ba ya karanta addu'a cikin ruku'u ba to karanta qur'ani a cikin ruku'u makaruhi ne au sujudin ko a cikin sujjada ma ita ba sujjadar addu'a aka ce karatun qur'ani a cikin ta makaruhi ne wa taqsisu du'a'il da keɓanta kai da addu'a a baya ba an ce maka wa ta'limu du'a ba ko kai kaɗai ne ka gane da sauran mu'minai addu'a ta ga cikin sallah musahabi ne amma ka keɓance kanka kai kaɗai ko kuma ka keɓance babanka Allahumma agabiru li abi wa ummi to sauran iyayen musulmai fa su ba sa buƙatar addu'a taka makaruhi ne wal sifatul da waiwayen dama ko hagu bila haja ba tare da buƙata ta dole sai ka duba ba al-iltifatu dama kallon hagu ko dama juyawa a kalli ba wannan istidbalu liqiblati ne wannan yana bata sallah wa man istadbara liqiblata qada'a salat aka ce iltifat dama ko hagu shi ma bila haja in ba wata bukata ta sa dole sai ka duba wata shibiku asabi'in da sarke yan yatsu wa farka atuwa da kuma kakkarya ta kash kash kash ana sallah akwai masu yi makaruhi ne wa iqa'un da dashe kwankwaso ba ka yi ƙabadun ba ba ka yi sadulun ba ka yi tsayuwar nasara wannan makaruhi ne a wani iki'a'u zama kan duka jigi haka din nan shi da al'iki'a'u ka duba tarihin a shimawu ya kawo maka al'adulusu ala maka da ke wata eh yawa wannan bin ko wannan labu wata khasurun da tsora hannu wabu ya dai ala khasirati shine takhassur shine tsayuwar nasara wata gamibu aine da lumta idanuwansa guda biyu a sallah wa rafuhu da ɗagawansa menene rijilan ƙafa a cikin zaman sallah ya ɗage ƙafarsa ya ƙi zama gaba ɗaya dabaza a ƙasa makaru wa wadu ƙadamin da tsola diddige alal ukura akan ɗaya diddigen a cikin sallah makaruhi ne duka wannan a zama ne wa iqramuhu ma da kuma haɗe kafafuwan da'iman koyaushe a tsayuwarsa da ruku'unsa da sujada duka yana haɗe kafafuwa wannan makaruhi ne a matsayinsa na namiji wa tafakkurun da tintintini bi dunyawiyin da wani abu na duniya me ahli ita maka bi amrin dunyawiyin ko bi umuri duniya wa tafakkuru bi umuri duniya shine duniyawi kawai da kema umurin din ba ma inda ya kawo ya ulisu ba duk wani abu da ake danganta shi na duniya ne ka yi tunanin a cikin sallah makaruhi ne alhamdulillah sai ne Allahu alwadi na za mu tashi duka suna su in dai kasansu mai tsarki ne to amma ana nufin ba wai ka hau kai kai sallah ba ka tsole goshin ka an ji shi ne karami ina za mu tashi dari da arba'in da bakwai tabrini na nawa tabrini na hudu na faifan shafin kenan in an it ka siffanta kamar sif annatu ba sifa ba almanutu abin sifantawa kamar a sifatu ne wani mautu to nan fi'li ne amri al'id kai la'aji bi ma'ana fit ka siffanta kullum mubtada'in dukkan wani mubtada fil jumalil atiya cikin jumloli masu zuwa bi na'atin da sifa makatumin abin cikawa bi alif ta'alif mamduda da alifin tanisi al mamduda abin yi wa madda ba al makasura ba almin alwardatu ko fure ko fulawa to tunda an ce kamar sana'ati eh da alifin mamduda sai ka ce alhamra'u alwardatu alhamra'u kaga alwardatu mal'uti ne shi da abin siffantawa da me aka siffanta shi da alhamra'u an siffanta shi da ja jar fulawa nadiratun kyakkyawa ce kyau na gani wujuhun yau mai din nadira ila rabbiha nazira yawwa to wannan nadira shine kabaru shine labari alwardatu man'uti ne alhamra'u ko alkhadra'u ko albayda'u kaka duka dai akwai ne alifu ta'alisul mamduda to labarin shine nadira al'alamu tutoci ka gane ai al'alabu tutoci aha alhamra'u ko albayda'u ko alkhadra'u tutar Najeriya ba koriya ba ce ka ce al'alamun kadara'u korayen tutoci kafiƙatun suna bugawa irin iska tana kada su ne shi ne kafiƙa al'alamun kadara'u wal bai za'u korayen tutoci da farare kafiƙa suna bugawa alme alhullatul hamra'u ko alhullatul sauda'u jamilatun kyakkyawa ce alhulla kayan ado ka gane ai tufafi da kake daurawa a nan shi ake nufi eh akwai hadisin wannan sahabu radiyallahu anhu muhajiri ne fa kaga sunansa yana cewa ma ra'aitu zil limmatin حمراء ما رأيت ما رأيت ذي لمة حسناء في هلة حمراء أفضل من رسول الله من تقضل ونما أبوشين كل ما كشاوى أتكين جاجا ينكايا أدو ما في كاو في هذا مزاء الله صلى الله عليه وسلم كاغا في هلة يجي ba yana nufin abin da ake ɗaurawa na wancan huri sunan su huri min hulihim idilan jasadan lahu kuwar huli shine sarƙa da aurolo da zobe da ɗan kunni wancan akwai yawon huli ko huli wannan hulla aka ce tufafi na ado shine hulla to in kaga dama ka ce alhamra'u in kaga dama ka ce alkadara'u alhullatul kadara'u kayan ado koraye jamilatun kyakkyawa ne albintul bayda'u ya mace ta take albayda'u fara mahabubatun abar so ce ko inda rijali a wajen maza albintul bayda'u mahabuba to duka wannan na'aci ne da ka kawo a wajen wannan dubon ya suke siffanta maka sunan farkon amma ya zo da alifu ta'anifin mamduda to alhamdulillah sai ne marabi ya kan kamrinat shafi na nawa shafi na nawa mubarak akwai don ba da auduka sai a zama kuɗi wani ta ɗari ba Kafi na nawa? Na? To ina za mu tashi? Rinatun, tamrini na farko, bayyinin amili wal muhimman, ka bayyana mana mai yin aiki da kuma abin sarayarwa min in na harafin in al-mukaffafa. wa akhawatiha da ƴan uwanta ka bayyana mana wasu jumalin atiya cikin jumloli masu zuwa wa bayyin lil amili ko isbahu wa khabarahu ka bayyana suna da labari lil amili ga mai aiki na farko shine innal kaziba hakika ita ƙarya mamkutun abin zargi ce ka gane ai kaga wannan ba muhimmala ba ce tunda an mata ne shadda ba mu kafafa ba ce sarrani ya faranta min rai an laisa bai na kuma kilafin cewa babu saɓani tsakani kaga an wannan mu kafafa ce kuma muhimmala ce ka allam tamfa aka nasiha ce kamar nasiha ta bata amfane ka ba ka Allah ne asali to amma shigowar lamun a gaban na lam shi yasa dole ta zama mukaffafa amila shi anan ba muhimmala ba tana tana aiki inna haula'il junud haƙiƙa waɗannan rundunoni labali suna wallahi sadaukai kaga asali inna ne amma aka ce in saboda ne an kawo wato lamun ibtida wancan nan ba na rantsuwa bane eh ba ni ba ne la ne lamun ibtida ne ba ba ya ce maka wa iza'uhu min ad-dakalat lamun ibtida ala al-khabari fariqatan bayna isbati wan nafi in haula ba da li kace idan la la kace ba in haula al-junud hakika waɗannan runduna labasuluna sadaukai albasul sadauki sai suka zama zai basulu ra'aitu na ga cewa Allah sadiqa ba wani aboki wafiyu mai cika alkawari daga alwafa'u ne cikawa wa Ibrahim allazi waffa wa Ibrahim allazi waffa na bara zahab fure na fulawa na bara ya nuna wa ka'allan ya kun zabilan kaman da bai kasance ya yankwale ba almadinatu jamila birnin kyakkyawa ce lakin shawari a dayyika sai dai titunan ta kuntatattu ne masu kunci ne irin tsofin biranen nan da ake bin titunan su sai dai zarkuwa amalakin doki ne yake iya bi motoci ba sa bi saboda an gina su a zamanin da kafin a fara yawo da mota har da za a samu su a kasashen turai tsofin biranen su akwai irin wannan garuruwa ilil ya asa laƙatin asali illal ya asa ne hakika ɗaya ƙauna daga samun arziki ko alheri a wajen Allah laƙatilun wallahi yana kisa to amma su yi mana to kaɗai da kamar majinyaci ne ciwo ya kama shi irin ciwo mai wuyar magani wanda ana ga daga shi sai mutuwa maimako ya dinga ƙaunar Allah zai kawo masa sauƙi kawai sai ya kare ya tsorata sai ka ga kare ta da ta fi ciwon ma launana shi ko to ɗaya da ƙe wannan ƙaunar da ya na waraka na ƙatilu shi ne da kashe jikin kafin ciwon ya kashe da ya saki jikinsa ya saki ransa yana ƙaunar sauƙi daga Allah to sai kaga an ja lokaci mai tsawo wani ma bai san ma ciwon ya fi ƙarfin jikinsa amma karaya da fidda ƙauna na samun waraka daga wajen Allah sai ya kashe shi ma tun ciwon bai yi tasirin da zai kashe shi alhamdulillah sai ne yau ilmi kawai sakine ne ai kamar ilil hukumu illa lillah ko in al hukumu ne asali ya ka samu ilmi kawai sakine a kace ilil hukumu illa lillah amar Allah ta abudu illa iya Allah ali waka da zuwa waka da dawowa alhamdulillah to shafi shafi na biyar ko وترف العلم كاغا دوكر علمي لا ني كو لا يخفى لا يخفى لا يخفى بايا قويوا على احد ga mutum guda daukakar ilimi inda Allah ya baka ilimi kuma ba wai sai na addini ba ko ilimi ne na rayuwar duniya in dai kana da shi to daukakarsa da darajarsa ba za ta koyi ba ko ka koye ba zai tsayu ba shi haka Allah ya yi wa ilmi ko ka koye fa sai an gane kana da shi darajar to na misali na goma ne wa sharafin ilmi la ya kafa baya koyuwa ala ahadi ga wani mutum izu domin huwal mukutarsu shi ne abin cewa bil insaniya ga mutuntaka ɗaukakar ilimi ba? A wato jinsi mafi daraja a cikin halittun Allah guda uku ne, mutum da aljan da mala'ika. Ko? To, ka ɗauke batun dabbobi alamuri, baha'imi alamul ruhushi alamul shagarati alamul jamadat. masu darajar su su uku ne mutum da aljani da mala'ika to a cikin waɗannan jinsoshi guda kuma su daraja to kuma ɗan adam shi ne aka keɓance shi da ɗaukaka ta ilimi shi mala'ika da ka gan shi ranar da Allah ya halitta shi ya gama masa komai ba abin da zai karu na imaninsa ko na iliminsa ba kuma abin da zai ragu ka gane a yi sun san da aka halicce shi shi an gama komai dama imani iri uku ne kamar da muka sha faɗa akwai wanda yake yana hauhawa kullum baya sauka kullum taraki yake imani akwai wanda kuma yana hawa yana sauka akwai wanda kuma tun da Allah ya halicce shi haka yake baya karuwa baya lauka to imanin annabawa shine kololuwa kullum hauhawa yake kullum ya su ga Allah karuwa yake baya sauka imanin muminai shine yake karuwa yake raguwa yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsiha fa yakunu bi hanqasu wa bi haziyada kamar da bai risala ya kawo to su kuma da mala'iku shine yake damfare a guri daya yanda Allah ya halicce su da imaninsu da ilimin su iya nan kowa yanda Allah ya masa a cikin mala'ikun haka yake baya karuwa baya raguwa to amma shi an an zo bangaren ilimi huwa al shi ne aka keɓe shi bil insaniya ga mutuntaka li'anna jami' al-kisali domin dukkan ɗabi'o'i da ka sani kyawawa huwa ilmi in banda ilimi yashtariku fiha al-insanu wa sa'irul hayawanat dan adam da sauran dabbobi suna tarayya a cikin wannan ɗabi'a ko min kanta kuma yadda baka kashe ja'a ka masa daukanta ba mutum ma in ya zama sau da ta kamar zaki ai wai saboda zaki sadauki ne a sai a jikin dabbobi ma akwai sadauki dan ka zama mai karfi sadauki ba ka da ilimi a da kai da dabba duk daya akwai dabba da ta ka karfi ma sun sadaukanta kake ji wal ju'ati da karfin hali eh karfin hali jara'a ke zur'a eh dai da zuwa a risala ko an fi ka karfi amma na ci har wanda ya ji ka ƙarfin ma ya gaji ya gudu ya barka shi ne jura ya faɗin kurba wal kuwati da kuma ƙarfin jikin wal judi da kyauta yi kyauta akwai daba mai kyauta wa shafaqati da tausayi akwai daba mai tausayi za ga dabbar da duk za ta shayar da ɗanta ta shayar da ɗan wani ai wannan kyauta ne Eh amma na ɗanta ne ai wannan kowane mutum ma yana da wannan akwai dabba da take iya shayar da ɗan wata akwai kuma maruwaciya dan ga ɗan da ba naka ba ya kuma za ka ture shi duk ana samu eh wata za ta bari ita to don kana da wannan ba burgewa ba ne inda babu ilimi inda a dabbobi ma ana samu wa gairi har da watanta shi wani ilimi sai ilimi shi kadai shi ne Allah ya fi ta dan adam da shi wanda ke ba wa sauran dabbobi ba wa bihi kuma da ilimi ne azhara Allah ta'ala fadla adama Allah ta'ala ya bayyana fifiko annabi adamu alaihi salamu alal mala'ikati akan mala'ikun da muke magana jinsi na biyun ma Allah ya gaya mana wa allama adam asma wa kulla Allah ne ya sanar da mala'iku sunayen abubuwa gaba ɗaya da kulla fai eh thumma aradahum ala al mala'ika sannan ya bujuro da waɗannan abubuwan ga sunan a gaban mala'iku an bi'uni bi haula ku ba ni labarin sunaye waɗannan in kuntum sadiqina inda kuka da kuna da gaskiya cewa ba zan taɓa halittar wata halitta da ta kai ku daraja ba ai tsegumi suka yi da Allah ce in ji alu fil arabi khalifa zan sanya halifa ta a ban kasa barka da zuwa barka da zuwa alhamdulillah wa amarahum bi sujudi lahu sai ya umarce su da yin sujjada lahu ga annabi adam alaihi salamu saboda ne a ƙarshe ya ce ya adamu an bihun da asma'i ko ka ba su labarin suna waɗannan abubuwa kuma annabi adamu ya gaya musu sunayensu bayan su sun ce la ilma lana ila ma allamtana a ƙarshe ya bayyana cewa annabi adamu ya fi mala'iku ilimi saboda haka Allah ya umarci ya sanar da su ya sanar da su kuma ya tafi su duka su gaishe shi a matsayinsa na malamin su wa inna ma sharufal ilmu ka sani ilimi ya ɗaukaka ne bi kauni domin kasancewar ilimi wasilatan tsani ne ila taqwa zuwa tsoron Allah allati wata ita taqwan nan yastahiqu bi hal mar'ul karamata inda Allah ta'ala al mar'u mutum musulmi yastahiqu yake kasaka al karamata karramawa inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala biha da wannan sifa ta taqwa wasa'alatal abadiyya da kuma arziki na har abada shine shiga aljanna da dawoma a cikin ta me ya jawo shiga aljanna da qawa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin tilka darul akhirah al naj'alu lil ladina uluwan wala fasada wal aqibatu yawwa to ashe ta qawa ta jawo dawoma a gidan aljanna to ne sababin ta qawa inna ma ya kashe Allah min ibadihi al'ulama malamai daga cikin bayan Allah su ne suke jin tsoron Allah to ashe ilimi shine wasila ila taqwa ita kuma taqwa ita ce wasila zuwa ga samun karama inda Allah ta'ala wa ta'ala abadiyya to alhamdulillah dan tashi kama kila da Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah rahmatullahi alayhi alhamdulillah